الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله شيء غبار تفسير القرآن بجرمة أولا رانا تا أشرين دنيا قوات رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da lissafin nasara yan mishan yau muna ashirin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar bayan allah suna ci gaba da aiko da gudunmawa wa marayu har yanzu ba su gajiya ba Allah ba zai gajiya da ba ku lada ba matuƙar ba ku gaje da yin aikin alkhairi ba. Allah ya sa muna cikin ladar baki ɗaya. Akwai Mubarak Muhammad. Mubarak Muhammad ya aiko marayu da gudunmawa kudi naira dubu ɗari biyar. Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya rayuwarsa albarka ya zuriyarsa albarka. Allah ya tsare shi da mugun ji da mugun gani da bakan ƙaddara. idan iyayensa suna raye Allah ka musu albarka in su riga ma Allah ka rubuta su da rahama akwai Adamu Shu'aibu yayi ko marayi gudumar ku naira dubu dari Allah kai wa Adamu Shu'aibu albarka ya Allah ka tsare shi daga kowace musiba Allah ka bude masa kofofin arzikinka ya Allah kada ka bari ga bakin ciki a cikin zuriyarsa wasu bayan Allah sun uku sun aiko marayi naira dubu hamsin hamsin jumla naira dubu dari da hamsin waɗannan bayan Allah guda uku Allah ka san suka kwashe suka zuba aljanna firdaus ran tashin alkiyama wasu bayan Allah su goma sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ishirin ishirin jumla naira dubu ɗari biyu waɗannan mutane guda goma Allah ka san su Allah ka musu albarka Allah ka yi su albarka da mu da su Allah ka azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljannar firdaus ranar tashin alkiyama wasu bayan Allah sun goma sha biyar sun aiko barayi gudunwar kudi naira dubu goma goma naira dubu ɗari da hamsin ya Allah waɗannan bayi na ka kasan su Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi ka tsare su daga dukkan sharri ka tsare zuri'ar su ka tsare masoyan su ka sa aljannar firdaus makoma su ranar tashin alkiyama wasu bayan Allah masu abin akwai yaran baban daidai injiniya ashir baban daidai sun aiko mana ya gudun murkudi naira dubu hamsin allah kai musu albarka yayanmu ne allah kai wa zuriya su albarka kai wa iyayen su albarka allah ka gafarta wa magajin rafin hada da kalolin bishi da rahama amin da tijo mai albarka wasu bayan allah masu taro da titi sun hada wa malayu gudun murkudi naira dubu saba'in da takwas ya Allah waɗannan bayi na ka kasar su Allah ka bude musu kofofin arzikin ka tsare su daga talauci amin mutanen masallaci sun aiko naira dubu ashirin da naira ɗari biyar Allah ka musu albarka amin Allah ka tsare su daga talauci ka bude musu kofofin arzikin sa arzikin ka shafa'atu baba Idris ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari ta ce kuma tana bara addu'a Allah ya azurta ta da zuri'a masu albarka malama shafa'atu ke karan kai ki muna addu'a Allah ya miki albarka Allah ya mai gidanki albarka zuri'arki Allah ya baki masu albarka waɗanda za su rike tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su yada alkhairi a duniya wani bawan Allah ya ce kada a faɗi sunan shi ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi dala Amurka dala ɗari shida da kuma naira Najeriya naira dubu ɗari ya ce marayu ne ya kamata a ɗan rinka haɗawa da dala American dollar.
Masha Allah.
Idan ka canja wannan dala ɗari shida ka hada da wannan dubu ɗari, dala ɗari shida za ta baka naira dubu ɗari tara na Najeriya. In an hada naira dubu ɗari ya zama miliyan ɗaya. Kenan wani bawan Allah ya ba mu rayu gudunmuwar kuɗi nawa? Naira miliyan ɗaya. Allah ka masa albarka. Allah kai ka san shi. Allah ka buɗe masa ƙofofin alkhairi da ƙofofin arzikinka. Ya Allah duk abin da yake tsoro Allah ka tsare shi.
Amin.
duk abin da zai cutar da shi Allah ka kare Amin.
ka tsare shi da muguji da mugu gari da bakan kaddara Amin.
sannan yayansa za su zama marayu Allah ka ko ka kula masa da yayansa Amin.
da mu da shi duka Allah ya azurta mu da makwabtaka da Annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam a firdaus ran tashin alkiyama na'am gudunmuwa da aka tara wa marayu a yau naira miliyan biyu da naira dubu ɗari hudu da talatin da takwas da naira ɗari biyar Masha Allah.
Allah ya saka muku da alkhairi ku ci gaba da aikin alkhairi Allah ba zai daina ba ku alkhairi ba ku ci gaba da tausayawa masu rauni Allah ba zai daina tausaya muku ba lamar account na marayu 0004553 zan maimaita 3004553 sannan muna sa ran gobe idan Allah madaukin sarki ya kai mu ya zama ranar da za mu ƙaddamar da fara miƙa gudunmuwa zuwa ga marayu Ah, idan Allah ya kai mu gobe muna sa rai ta zama ranar da za a fara mika gudunmuwar abin da kuka tara zuwa ga marayu idan ba ku manta ba shugaban kungiya na ƙasa baki daya da kansa yake zuwa duk shekara domin ƙaddamar da wannan aiki yanzu ma haka shugaba ya rufe tafsiri da yake gudanarwa a adamawa a jiya ya kuma shigo nan abuja ba don komai ba sai saboda gabatar da wannan aiki na alkhairi da zamu gabatar gobe Allah ya kai mu saboda haka muna gayyatar kowa da kowa zamu sake maimaita wannan sanarwa in Allah ya yarda zuwa ƙarshen tafsir da yardar Allah madaukakin sarki yanzu zamu fara tafsiri nake ganin shigowar mai girma tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma tsohon ministan Abuja Malam Nasir El Rufai Masha Allah.
a takbir Allahu akbar.
sannan tare da Alhaji Musa Shehu Gabon shi ma muna tare da shi a daure Alhaji Musa dan mike ka da mutane su ganka a takbir Allahu Akbar.
so muna godiya da sauran tawaga da ta rago ma da muna godiya Allah ya saka da alkhairi ba yau malam ya saba halartar majalisin mu ba ba zan manta ba sanda muke gabatar da tafsiri a Kaduna kusan mafi yawa kowace shekara sai ya kawo ziyara wajen tafsiri da shi za mu yi tafsiri da Qur'aninsa a hannu ya zauna ya bure ya yi tafsiri har a tashi saboda haka dan uwa ne abokin aiki muna godiya na'am ana rama ina muka kwana na san muna cikin Sautu tauba.
muna cikin suratul tauba
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين Allah madaukakin sarki yana ci gaba da yi mana bayanin waɗannan munafukai mun ce babu wata sura a Qur'ani da ta tona asirin munafukai kamar wace sura kamar suratul tauba shi yasa sahabbai ke kiranta al-fadhiha mai tonan asiri je mun je masu kullawa musulunci makirci har da rantsuwa ƙarshe Qur'ani ya tona musu asiri to yanzu ma Qur'ani sai yake magana akan wasu samfurin munafukan da akwai su a cikin al'umma Allah ya ce wa minhum daga cikin munafukan nan akwai man ahada Allah wanda yayi wa Allah alƙawari yayi wa Allah alƙawari lokacin bai da kokobo talaka ne tilis yana buge-bugen abin da zai ci to sai dinga yi wa Allah alƙawari duk inda ya zo na magana da yake faɗa kenan ya ce la'in atana min fadlihi ko gani nan wallahi in dai Allah ya bamu daga falalarsa aka ce na zama mai kuɗi aka ce yau na samu kuɗi na tara su la'asar da ƙanna wallahi zan yi sadaka wala akunanna Wala nakunan.
wala nakunanna min as-salihin kenan zai zama da nasar da ƙanna Mm.
wallahi za mu yi sadaka wala nakunanna Min as-salihin.
min salihin sannan za mu kasance cikin nagartattu da talakawa ne filis yanzu wajen tafsirin na abu wani yana nan zaune bai da kokobo idan an ce waye waye ya bada gudunmuwa wa marayu naira miliyan daya ya girgiza kai ya ce billahi lazi damar da shi ne kai dai allah ya kawo kuɗi a sha mamaki ba magana miliyan da yake ba zan ce marayu ma gaba daya babu ne na sai da zai yi da su babu akwai in ana kawo gudunmuwa a gina masallaci ya ga ana kawo gudunmuwa ya ce haba Allah ka zai da wata lauci albarka yo a ce akwai kuɗi a hannuna ai da an sha mamaki ai da duk garin da ba za a samu mai taimakon jama'a da sadaka da gina masallatai da makarantu da aikin alkhairi kamar ni ba saboda talaka ne bai da mai Sai da kuɗin.
bai da kokowa to wayannan mutane haka suka rinka yi wa Allah irin wannan alkawari lokacin ba su da sisi suna talakawa to daga ƙarshe me ya faru ala rama فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون falamma atahum min fadlihi yayin da Allah ya ba su daga falalarsa ana nan ana nan kuwa cikin taimakon Allah sai Allah ya buɗa masa kofa arziki a yanzu ga kuɗi sun taru ya zama miloniya tambaya anan ya cika alƙawarin da yawa Allah a baya bai cika ba bakilu bihi da Allah ya ba su daga falalarsa suka tara kuɗi suka yi arziki sai kuma suka yi wa Allah rowa suka yi wa addinin Allah rowa inda Allah wata wallau suka juya wa musulunci baya ba abin da ba sa so kamar ka kira sunan Islam ba abin da ba sa so kamar ka ce a zo a taimaki addini ba abin da ba sa so kamar a ce ga hidima za a yi wa addini ana buƙatar bayan Allah su kawo gudunmuwa a lokacin da su zai ɓaci gani ke kamar wayo za a mashi alhali lokacin da bai da shi alkawari yake wa Allah idan Allah ya bashi zai taimaki addini Allah ya ce hum mu'ridu suka zama masu kawar da kai suka bijiri suka kawar da kai suka ki taimakon addini suka ki taimakon sunnar annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam Ibn Jarir ya ruwaito da shi da Imam Baihaqi Imam Baihaqi shi ma ya ruwaito da zadin sa zuwa ga Abdullahi dan Abbas cewa akwai wani mutum da aka yi a Madina wannan mutum talaka ne bai da komi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo gudunmuwa za a je jihadi hankalin sai tashi ta kuka a ce kuka me kake yace bakin cikin banda abin da zan bayar ai wallahi da ina da kudi ni rudar ma sai dauki nauyin ta gaba daya in dai Allah ya sa da ban mutu ba dai kudi to za a sha mamaki wallahi zan yi sadaka zan taimaki addini zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza ana nan gobe sai gashi ya zama hajjakin mai kudi da an ya ce to ya magana alƙawarin da kaiwa Allah ya ce ba na son rainin hankali yanzu fa da baya ba iri ɗaya bane ƙarshe mutumin nan haka ya bijire ya ƙi taimakon addini ya lalace to shine Allah ya bada misalin sa a cikin misalin mai a cikin misalin munafikai waɗanda sanda ba su da shi suka ce wa Allah in sun samu za su taimaki mai za su taimaki addini bayan sun samu damar taimakon addini kuma sai su ƙi taimakon addini suna kallo addini wulakanta suna kallo addini tuzansa suna kallo addini shiga halin niyasu Allah ka gafarta mana amin sai Allah ya ce mai gaba da rama فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه yawa بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون Allah sai ce fa aqabahum nifaqan Imam Laisi yana cewa idan ka ce da larabci a aqabtu fulanan nadamatan na'am ai sayyarta aqibatahu kazalik na'am na'am wato Allah sai ya mai da ƙarshen su suka zama munafukai na'am kuma suka ci gaba da zama munafukai din basu tuba daga munafurci ba ila yau mai alƙawla har zuwa ranar da za su gaba da Allah ranar tashin alƙiyama Allah ka tsare mu da wannan bala'i amin akwai musifa a duniya kamar Allah ya toshe zuciyarka ya mai da kai munafikin da ba zai tuba ba har a hura ƙaho har kiyama ta tsaya fa aqabahu nifaqan fi qulubihim a cikin zukatansu ila yau mai alƙawla har zuwa ranar da za su gaba da Allah na'am saboda me bima akhlafa Allah ma wa'aduhu saboda saba wa Allah al- alƙawarin da suke sun yi wa Allah alƙawari sannan suka zo suka yi me suka saba wa bima kanu Yakzibun.
yakzibun da kuma ƙarya da suke ta yi ba ji ba gani suna cilla suka yi wa Allah ƙarya suka ce za su biki addini da ƙarshe ba su biki addini ba Allah ka tsare mu amin abinda wannan yake gwada muku shine duk sanda ka samu damar da zaka taimaki addini kai me kai amfani da ita saboda dama ba ta me ba ta dorewa ko ta gushe baka da asara sanda ka samu damar kai abin da ya kamata kai Mm.
ba sai da ku an gane wannan amma idan ka samu damar da zaka taimaki addini kuma kake taimakon addini to ran da damar ta gushe Allah ba zai daina tuhumar ka da munafurcin kin taimakon addini ba har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ka tsare muka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب Allah ya ce alam ya alamu shi ba su sani bane anna Allah lalle Allah ya alamu sirrahum ya san sirrin su abinda suka koyi a cikin zuciyarsu ya sani wa najwahu duk mitin mitin da ganawa da suke da kuskus da suke yi ya za a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a kawo wa annabi matsala ya za a cutar da musulmai ya za a cutar da musulunci duk wannan gutsuri tsoma da tsuguri tashi da suke yi ba su san Allah ya san sirrin su ba wa najwahum da ganawar da suke yi wa anna allaha kuma lalle allah allamul ghuyub shine mafi sanin dukkan abin da yake boye wannan kalma ta allam malamai suka ce siga ce mubalaga na'am siga ce mai mubalaga tana nuna irin yadda allah ya kai karshe ya kai mukura wajen wato sanin dukkan wani abu wanda yake boye baya boye wa allah madaukakin sarki Mm.
malamai sun ce qur'ani mai girma ya zo da irin wannan sigar wurare hudu a cikin alqur'ani mai girma wannan shi ne wuri na farko akwai a cikin suratu ma'ida can in ka je kusa da bakin boda da rama
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم yawa قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب la ilma lana innaka أنت علام anta الغيوب allahu ghuyub dan tashin alkiyama Allah ya ce yau mai jima'u Allahu rusul ranar Allah zai tara annabawa gaba da yansu fa yaqulu sai ya ce da su ma za ujibtu da kuka yi mutanen ku wa'azi da me suka ansa muku sun karbi wa'azin ko su karba ba qalu sai su ce la ilma na lana ya Allah ai mun ka dauki rayuwar mu daga baya mun mutu ba mu san me ya faru daga baya ba ba mu da ilimi akan wannan ya Allah kai ka san wannan domin innaka anta allamul ghuyub kai ne wanda ya kai matuƙa ya ƙura maleji wajen sanin abin da yake boye na biyu har yanzu karka bar cikin suratul ma'ida dan ƙara وإذ kula gaba قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله yawa قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق na'am إن كنت قلته فقد علمته تعلم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك to ka zubo إنك أنت علام الغيوب wannan shine wuri da uku da suka zo ɗaya a tauba biyu a cikin wata sura ma'ida ɗaya ana rama suratul sabai in ka je can dab da bakin boda qul
قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب wayannan su ne wurare guda hudu da irin wannan siga ta zo a cikin alkur'ani mai girma wato domin a nuna maka shi Allah iliminsa na ƙarshe ne shi yasa ba a masa wayo ba a mashi dabara ba a koya a yi abin da bai sani ba ba a ƙulla wani abu bai sani ba نعم yana kallon kowa ya sa wa kowa ido abin da ya kamata shi ne gaba ɗaya mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki الله Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم sakirar lahu فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم da wasu samfurin munafukan kuma in ji Allah madaukakin sarki wasu samfurin munafiqai munafakan za ka ce akwai su yanzu akwai su har a izala har a izala har a masallaci a gwarku eh su wane ne wayan nan allazi ne yalmi zunar mutawai na minar mu'mini na fi sadaka su ba su da aikin yi banda zunne ga bayan allah na kwarai masu taimakon addini da dukiyarsu duk wanda ya dauko dukiya ya taimaki addini a ce kai wani ya gina katafa fara masallaci a garin sai ce ba dan Allah yi ba ba dan Allah ya bari ya ce ya ce ƙarya ne ba dan Allah aka yi ba. a ce kai wani a cikin watan Ramadan ya sai tirela 100 ta shinkafa an raba wa bayin Allah fi sabilillah sai ka ji wani munafiki ya ce ba dan Allah yi ba ba dan Allah yi ba ƙarya yake yi, ba dan Allah yi ba siyasa ce a to yin siyasa ce ka sai abinci karba mutane da wanda ya siyasa ya ke sama mutane abinci wane ne ya siyasa mai kyau a cikinsu ban gane ba shi bai da aiki yi banda zundan masu taimakon addini da an ce ga wani ya yi wa addini hidima ya ɗauko dukiya mai yawa ya bayar to shi yana nan ce ƙarya ne ba dan Allah ba hazihi sadaka ma ukhrijat li wajhillah inda ma ukhrijat ya'an wannan sadaka ba dan Allah aka yi ta bar ya aka yi da ka ji an yi aikin alheri wani yayi suka ya ce ai ba dan Allah aka yi ba munafiki ne.
نعم kar ka tambayi kowa tambayi Qur'ani to ba nan suka tsaya ba yanzu wanda yake da shi ya bada da yawa sun ce ba dan Allah akai ba wallazina la yajiduna illa juhdahu talakawa kuma da basu da shi yan hannu baka hannu ƙwarya dan abin da suke da shi suka kawo dan kadan suka bada sai su kalle su su ma su tuntsire da dariya fa yaskaru da minhu su ringa yi musu izgili su ce da Allah ka garke hankali wai ya rasa abin da zai kawo ana ba da miliyoyi shi ya zo ya ba da dubu bakwai inna Allah gani wa nasar gani haza me Allah zai da sadaka wannan ai taika wanda ya bada da yawa sun ce riya wanda ya bada kadan an ce me Allah zai da kadan wannan ya bada da yawa bai iya ba wannan ya bada kadan shi ma bai iya ba waye iya shi da bai bada ko kobo ba shi ya iya an samu matsala ko ba samu matsala ba sanda za a je yakin tabuka sai da abubakar ɗebo dukiyarsa gaba ɗaya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai abubakar me kamar iyalanka yace na bar musu Allah da manzansa sai da Umar ya raba dukiyarsa biyu ya kawo rabi manzo Allah ce me kamar iyalanka yace kamar wannan mislam annabi yace Allah ya sa albarka cikin abin da ka bada Allah ya sa albarka cikin abin da ka bar wa iyalanka munafikai suna can gefe suna ce ai yau zaka ga yadda za a tara kuɗi da yake annabi yana zaune ba dan Allah aka yi ba billahi da ƙarya ne ba dan Allah ba ne Abdulrahman bin Auf ya zo ya ce ya Rasulullah abinda na mallaka a duniya dirhami dubu takwas na raba ga rabi na ba Allah ni kuma rabi zai je ci gaba da jari annabi ce Allah ya maka albarka ka gariya ba dan Allah aka yi ba sai na usman ya zo la ilaha illallah sai na usman ya ce ya rasulallah gara kuma guda ɗari na bada da abincin da rakuman za su ci da takubban da wayanda za su haura kuran su yi jihadi za su yi amfani da shi da abincin da sojojin guda ɗari za su haura kuma a tafi fagen daga da cefanen gidan sojojin guda ɗari da za su haura kuma duka na ɗauka ya rasulallah munafikai suka ce ƙarya ne riya ne ba dan Allah aka yi ba ya sake dawa ce ya rasulallah na ƙara guda ɗari da abincinsu da takubban da ɗaukar nauyin sojojin gaba ɗaya annabi ya ce Allah ya baka albarka ya ce na ƙara ɗaukar ɗari ya rasulallah na ƙara ɗari ya rasulallah na ƙara ɗari ya rasulallah na ƙara ɗari ya rasulallah na ƙara ɗari ya rasu da Allah bai gushe bai na ƙara ɗari ɗari sai dai ba da rakumi ɗari tara bayan wanda ya kawo auƙiya auƙiya ta zinari auƙiya dubu biyu ta zinari ya sake kawa manzon Allah haka yake taɓa zinari da hannun shi haka yake taɓa da kai bai gushe na kawo da gudunmawa ba sai da manzo Allah ya kalle shi ce ma bar Usman ma fa'ala ba da yau daga yau Usman duk abin da kaga dama ka je kai Allah ya yafe maka ko ba mai kai sai ka shiga aljanna abin da kai ba zai cutar da kai ba akwai wani sahabi manomi ne ana ce mashi Asim ibn Adi Asim ibn Adi gonar dabino yake da ta babban gona aka yi sa'a ko lokacin dabino yayi haka yaje sa aka zabge dabino nan gaba da shi sai da ya kawo ausuki ausuki guda ausuki ɗari na dabi da ya kawo wanda ya daidai da rikini ɗari uku da goma ya ce ga wannan a rinka ba sojoji a fagen daga ko kun san ba abin da ke rika mutum ya ina jazi na shi kamar dabino babu kamar shi hatta bincike da wata cibiya da ke bincike akan harkar sojoji suka yi suka ce soja in zai tafi operation wannan ya jakar a rinka sa masa dabino yanzu aka sojojin Najeriya ana sa musu biro a ciki akwai general Dambazau ya taba yin chief of army staff a nan Najeriya yana cikin waɗanda suka yi wannan research a kasar America shi yasa hatta sojojin Najeriya in za a tura su operation a daji akan ba su dabino sai a samu dabino haka nan kamar kwara goma sha hudu sai a sa mata a cikin wannan yan jaka kun sa amfani wannan maganin bacin rana in ya mata a cikin daji in dai wannan dabino guda goma sha hudu na cikin aljihun shi in kullum zai ci dabino kwara ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da yamma babu abin da zai same shi har a gano shi a cikin daji idan ya ga zai ƙare ya ci ɗaya da safe ya ci ɗaya da yamma wannan dabino kwara goma sha hudu zai riƙe shi kwana bakwai ba zai mutu ba yunwa ba ta iya kashe shi kwana bakwai matuƙar yana da dabino kwara goma sha hudu tare da shi shi yasa annabi ce an haifo jariri me za ta tauna sa masa baki dabino me yasa za a sa masa dabino a baki saboda yayin da yake cikin cikin mahaifiyarsa Allah ya sa wani mala'ika ya kulla cibiyar uwar da cibiyar jaririn abinda ake cewa umbilical cord Allah zai sa a kulla cibiyarsa wani mala'ika ya kulla cibiyar jaririn da uwar duk abincin da uwar ta ci in abincin ya narke ta hanyar wannan cibiyar za a tura wa jaririn abinda zai sustain jaririn shi yasa jaririn ya zauna a cikin ciki watanni yana da rai amma yana ƙara girma yana motsi yana rayuwa saboda me saboda wannan abinci da ake tura masa to yanzu an haihuwa jariri daga haihuwar shi zo duniya ba zai iya fara shan nono nan take ba balle iya fara cin tuwo ya za a taimake shi saboda kan sikari ya karanci a jikinsa sai annabi ce to an diga masa dabino wannan dabino za a diga masa zai iya da jajin din shi ya bashi kuzari har zuwa lokacin da uwar za ta fara bashi nono ya iya shan nono ya rinka zuƙar nono ya sha a takbir a takbir a takbir Allahu akbar yanzu nake cewa shugaba ya shigo gari to kuma gashi ya iso a hali yanzu shugaba muna godiya Allah ya saka da alkhairi jiya ya rufe tafsiri Adamawa kamar da na bayyana domin ya samu shigowa yau ya halarci wannan karatu kuma gobe ya jagorance mu wajen kaddamar da gudunmuwa ta sadaka da kuka tara domin a ba marayu wanda muna gayyata kowa da kowa zuwa wannan wuri Masha Allah wannan shi zai nuna maka tasiri na mai da dabino Mm.
shi yasa aka ce idan ka kai azumi ko me ake so ka fara da shi hatta idon ka da dan yi dishi dishi saboda yunwa wallahi kana samu wasu kwandala kwandalan da bido guda uku ka cinye za su maka recharging idanunka da kunnanka da jinka da ganinka da komai da sissan naka da bido kwara uku yana iya farfado da shi shi yasa aka ce ana so ka fara da me ka fara da dabino saboda tasirin shi Na'am.
an gane wannan in kana da hankali a gindin gadonka a gida karka yadda a rasa dan wani kwano da dabino a ciki ko wata yan leda da dabino a kunshe Na'am.
ko sallah asuba ka yi samu kwana uku ka cinye in akwai ajuwa cinye guda bakwai manzon Allah ya ce ko sihiri aka yara da ba zai kama ka ba saboda ka cinye dabino guda nawa guda bakwai to ba abin da ake so a rike wa sojoji idan za a tafi jihadi zamanin annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi kamar dabino asir ibnu adi ausu ki dari na dabino ya kawo wanda ba kai ana gefe ana ƙarya yake wannan ya ce ba dan Allah aka yi ba hazi sadaqatu ma wuri da biha wajen Allah sai ga wani bawan Allah na ce masa Abu Aqil Abu Aqil Abu Hakika.
Aqil Abu Aqil duka abin da ya mallaka a duniya sa'i ne na dabino Allah.
an san sa'i wanda muke cire budu nabi Mm.
shi kadai mallaka yace to wannan ya kaiwa annabi duka ko dai in raba biyu sai in na kai duka babu da abin da za mu ci ni da iyalai na sai ya raba biyu sai ya baro iyalan rabi sai ya dauko me sai ya dauko rabin sayi ya kawo ya ce ya rasulullah ni kuma ga gudunmuwa ta wata gidan ta ta- ta taimaka wa sojoji manzo Allah ya ce Allah ya maka albarka munafiki ana gibi da suka tunzire da dariya sai da suka fadi suka ce inna Allah ta'ala ganiyun an hadhihi sadaka Allah wanda ke sama da kasa ne za ka kawo masa rabin sayi da dabino da rashin hankali bai Allah zai da rabin sayi da dabino allazina yalmizuna al-mutawhina Min al-mu'minin fi من المؤمن sadaqati.
في الصدقات آه.
والذين لا يجدون إلا جهدهم Mm.
فيذكرون منه ita a sufuriya izgili ba ma sai a wajen sadaka ba a komai musulunci bai da kai wani izgili ba domin abin da yake kawo izgili shine reni Kwarai.
shine mai Dai.
reni kana ganin ka rena mutane su mutane ba kowa bane to wannan yasa sai ka rinka musu izgili kana zole su kana gwada musu kai kai ne wani abu to karka yi ta kai wannan ita an- shi Allah madaukin sarki yadda yadda ya yi duniya bai yi ta yadda za a samu wani mutum guda ɗaya ya fi kowa komi ba ba ka Allah ya duniya ba yadda Allah ya duniya duk wanda ka fi shi da wani abu to shi ma sai an samu abin da ya fi ka da shi Na'am.
ƙarya nake in na ga ana raba tafsiri sai ya fi ni karfin tilawa
Ah, ba karfin- an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba in da fi dan agaji wajen wa'azi aikin sa na agaji wanda zai yi ni ba zai iya ba haka ne ko ba haka ba ne in da fi ka tsawo wata kila kafi ne gajarta akwai abin da ka fi ko ƙwarai
in na fi ka kiba watakila ka fi da gudu in aka share fili aka ce a share da gudu ba zai iya kama kawa kenan akwai abin da kai ne saboda haka duk yadda ka yi Allah bai taɓa yin ɗan adam da cikar kamala ba to da me za ka wani ne yanzu wani ne shugaban ƙasar Najeriya bola ba kwa samu ba mai girma asuwaju bola ahmad tinubu saboda ya fi jin yan najeriya komai ne ya zama shugaban kasa tsakanin ku da allah nake tafiya a najeriya akwai wanda fi shi qualification ko babu akwai amma allah ce shi ne shugaban kasa akwai wanda ya sai hana babu wanda ya sai hana ah ga mai girma former governor kuma tsohon minista malam nasir ya rufayi sanda yake gwamna a jihar kaduna shi ne number one citizen haka ne amma in tambaye ku tsakaninku da allah idan aka ce a share fili a yi kokowa akwai wanda zai iya kada shi cikin yanka dole kowa da zai kada shi with due respect, Your Excellency. Idan aka ce ai kokowa, akwai da zai kare gona kowa da zai kare gona. Yau ba gona ba ko shugaban kasa aka share fili aka ce ai kokowa, sai ka samu wani kato daga kauye. Tun da ya zo duniya bai taɓa rike dubu ɗari biyu tashi ba, kuma ko firamare bai yi ba balle sakandare. Amma sai ka da shugaban kasa a kokowa. To wannan katon kauye ya kamata a daina shi, idan duniya da gaskiya. da shi ma akwai mai abin da to yake haka Allah ya duniya ba sai ko kuga da wannan na'am dan Allah ya baka arziki ko ya baka mulki ko ya baka ilimi ko ta kwarewa kada ka rena sauran jama'a su ma jama'a da kake ganin nan akwai wata baiwar da Allah ya musu kai kuma bai mai ba bai maka irin ta ba nakan babu misali da farfeso wani farfeso ne ya je jami'a ya sha karatu har kansa ya kode sai zo zai tsallake ruwa babban kogi ya kawo ruwa sai an shiga kenu sai an shiga kwale-kwale kamin a tsallaka
na'am ya kuma zo ya sa ga mai kwale-kwale aka yi ciniki nawa zai biya a tsallakar da shi aka gaya mashi to yanzu farfeso ya amince zai biya ina aka samu matsala saboda tsabar iliminsa yana ga dole a bidiyo process shi ne in ya bada kudi a bashi receipt in ya bada kudi bashi a bashi receipt ya ce mai kwale-kwale to na baka kudi ina receipt mai kwale-kwale ya ce ba menene receipt kuma ya ce dakata ya ce yanzu kai baka ma san me ake jiwa receipt ba ya ce ban sani ba ya ce kenan baka taɓa zuwa makaranta ba ya ce ina muka samu gatan zuwa makaranta mai karatu harkar kwale-kwale da shiga ruwan nan tun da muka tashi ita muke yi ta muka sani farfesa ya ce oh god terrible ya ce kenan baka san me ake ce sociology ba ya ce farfesa ba san sociology ba ka san biology ya ce a ka san ecology ya ce a ka san criminology ka san logi ka san yadda lissafa masu wasu logi logi ya ce wallahi ni ba taɓa majin wannan yaran ba sai za a wajen ka barfe su yi girgiza kai ya ce an yi asara an zo duniya a banza za a mutu a banza wannan magana ta yi wa mai jirgin ruwan nan zafi direban jirgin ruwa direban kwale-kwale to amma ya iya da farfesa faɗan da ya fi ƙarfin ka sai ka mai da shi mai bai da saɓi dole ya haƙuri to yanzu an shiga cikin kwale-kwale an shiga cikin ruwa sai Allah ya turo wata irin igiyar ruwa sai ta zo ta fara wasan kura da kwale-kwale farfesa ya ga ana tangal-tangal ana juyawa jirgin ruwa zai kibe ya kalli mai jirgin ruwa ya ce what is happening direban jirgin ruwa ya ce nan kare ne ba mu shigo a sa'a ba farfesa igiyar ruwan nan ta fi karfin wannan jirgin abin da zai faru kuma shine kifewa zai ya ce what ya ce kifewa zai ya ce do you mean that we are going to die mai jirgin wace a dakata farfesa kada ya ce kai ma duk tarin karatun da naka baka karanta suiminology ba farfesa ya ce wallahi ban karanta suiminology ba ya ce to an samu matsala ya ce ka san akwai kada-kada crocodile a cikin a ruwan nan kana fadawa za su yi breakfast da kai ka karanta escapology from crocodiology barfin sa ce bai karanta escapology from crocodiology ba ya ce akwai wasu manyan kifaye ana ce musu shark waɗanda ba sai sun tauna ba suke haɗewa ka karanta escapology from sharkology ya ce ba karanta escapology from sharkology ba direban jirgin ruwa ce an samu matsala farfesa an zo duniya a banza yanzu kuma za a mutu a banza za a da wan zero yanzu ba yanzu an zama wani wani baka da wani dalili a duniya da zaka rena mutane ka rena kowa baka da shi duk dalilin da kake ji akwai ko mata ka ka rena ta yanzu ta baka jariri tace kawai ka sa masa pampers an samu matsala nawa ne a cikin gusu bai sa wa jariri pampers ba su da yawa A- ita da ta iya ba ilimi take da shi ba nawa ne cikin kuma ba wanda suka yi bodin ba suka iya dan wake ana lamba akarawan ka iya tuwon saman vitamin kubewa ai ka san mu mun yi almajiranci mun ci gajala sosai so mun iya mun iya girke girke iri iri amma haka zai yi daɗi kamar nan makafi a ba irin na umma kake tina kamar yau sallawa ne mutum
to ashe ya kamata a ba mu makafi ce ba zai ta kuma kamata ba ta ba ya kamata ba ta ba zai ta gaskiya ne to idan ka haka sai ka- ka girmama kowa ka yi respectin din kowa saboda kowa akwai baiwa da Allah ya mashi yanzu sai ka je kauye ka samo alarama ya haddace Qur'ani mai girma dukkan dukkan irin kamanni da ke cikin Qur'ani nan zai rubuta maka Qur'ani daga bakara har nasi Mm.
ba inda ya dawo da musulun kasa kasa ko ya mai da shi sama Mm.
to ashe kai idan kai karatun boko shi wanda bai yi ba bai kamata ka ce masa jahili ba domin akwai ilimin da yake da shi kai fa aka da ba ka da shi shi
gaskiya ne wataƙila an baka ƙur'ani sai ka rike shi sama da ƙasa ka rike shi upside down kan ƙur'anin ƙasa kama fusa sama alhaji a wajen tafsiri wani babba alhaji ne ya zo na wajen tafsiri amma bai karatu ba ka mika masa ƙur'ani radul azhar mujalladi biyu ne shi bai san ma a wani mujalladi yake ba ana mujalladi na farko shi ya rike mujalladi na biyu ana suratul kudu ya bude suratul zukurbi shi bai san a ina yake ba amma dai aka yi bayani shi ba sai girgiza kai can aka zo aka samu ne kuskure na ɗabi ɗin nan aka ce to gyara aka gyara shi ma naji ya ce a bashi aran biro aka bashi ya gyara tabararsa ya samu wani wuri zai zira hankali ya soki tela in mai maka ɗinki ba za ka yi rigar ka nawa ne cikin wannan suka yi wankin hula a baka da hulaka kawai a ce ka wanke ta an haɗa ka da aiki yanzu wanda ya iya wanke hula zai wanke ta ya sa karo ya bude ya goge ta ta share ta walƙiya ya karya ta ya baka ka dora a sitin kai ado kai kulliya ka ƙara mutunci da karama a gaban jama'a da Allah wannan mutumin banza ne ya kai arena shi Mm.
bai kai arena shi dan adam Allah ya yi shi kullun da buƙatar taimakon wani bai iya rayuwa shi kadai sai an yi karo karo an taimaka masa kamin ya yi mai kamin ya rayu saboda haka karka yadda a rayuwarka kare da wani na shine fa yaskaruna minhum Mm.
sai suna yin wayannan talakawa izgili Allah ya ce sakira Allahu minhum Allah ya maida wannan izgilin zuwa gare su walahum azabun alim azabun alim sannan a gare su akwai azaba mai radadi inji Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mai a gaba da rama استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم Why?
ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah ya ce waɗannan munafukan da suke cutar da addini sun hana addini zaman lafiya kullum sai kulle kulle ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam astaghfir lahum istaghfir lahum in kaga dama ka roƙa musu gafara aw la tastaghfir lahum ko ma baka roƙa musu gafara ba duk ɗaya ne Allah ya ce saurara ka ji ya rasulullah har da matsayinka a wajen Allah da girmanka a wajen Allah da yadda duk abin da ka faɗa wa Allah yake saurarawa amma waɗannan munafukan in tastagfir lahum 70 marratan da za ka roƙa musu gafara a wajen Allah sau 70 Allah ya ce falan yaghfira Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba lalle munafiki musu- musiba ne a cikin al'umma duk inda kuka samu al'umma kuma munafukan cikin ta ne suke bare ta su ake bare ta munafukan cikin ta duk inda kaga al'umma ta gagara ci gaba munafikan cikin ta ne duk inda kaga al'umma ta gagara kaiwa inda ya kamata ta kai kullum tana baya to ka bincika ka ji akwai wasu munafikai a cikin ta da za su iya sai da ita at, at, at any cost da an samu irin wannan to al'umma ba za ta taɓa samun ci gaba ba wannan ne yasa Allah ya musu irin wannan hukunci mai tsanani ga yadda su ake sallah a masallaci annabi suke mai sallah shi ne limamin su amma aka ce annabin ma da zai roƙa musu gafara sau nawa sau saba'in Allah ya ce ba zan yafe ba kamar an tambayi Allah ya Allah me ya zafi haka wasu malamai suka ce al'ada ce ta larabawa saba'in din ma ba saba'in ake nufi ba ana nufin da za ka kai har abada in laraba suna so su ce kai abu mara adadi sai a ce in kai sau saba'in dan ko mutum ka kwala wa kira sau saba'in bai ansa ba to in Allah da in za ka kira sau miliyan ba zai ansa ba haka ne ko ba haka ba ne kenan duk yadda za ka roƙi Allah ya gafarta musu Allah ba zai yafe musu kamar an tambaya ya Allah bai yi zafi haka Allah ce dalilin da yasa nazarta musu da wannan hukunci duk da kuna ganin kuna sallah da su kuna azumi da su amma innahum kafaru billahi wa rasulihi a cikin zuciyarsu ba su yarda da Allah ba a cikin zuciyarsu ba su yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wannan abin da ake ku dai suna tafiya cikin ku ne kawai musulmi amma a ransu ba su yarda da Allah ba a ransu ba su yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sun kafa cewa Allah a zuciyarsu su ne suna bin manzon Allah dan suna jira ran da zai sha tafi karfin cikin shi a kashe shi da mabiyan nasa kurkuku su su ce dama mun san za a yi haka abinda suke jira kenan wai mai kwana sallar dare aka ce an gafarta maka yace dama na san za a yi haka abinda suke bukata kenan ba su yarda da Allah ba ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba har yanzu akwai wanda yana tafiya a cikin sunna amma kaka dauka yadda shi dai kawai yana tafiya ana tafiya da shi amma gani yake da kafircin da musuluncin da yahudancin ba kusan duk abu ɗaya ne yanzu za ka ji da ya tashi zai jawabi ya ce to wayannan manya-manyan addinai namu guda biyu ina ka samu har guda biyu kai a matsayin ka na musulmi ya ka ka samu har guda biyu a ina ka samu su kai musulmi addini ne kake da shi Allah addini ne kake da shi إن الدين عند الله الإسلام yanzu mutum yana cewa daina ɗaukar matsalar nan da zafi ba fa wanda yake da tabbas duka lalibai ake a cikin duhu sai an je lahira Allah shi ya san mai gaskiya oh har yanzu kai baka san mai gaskiya ba sai an je lahira baka da hankali wallahi jahannama zaka yi to aka je lahira aka samu kai ne baka da gaskiya sai kai kaga sai an je lahira ba shi fi mahaushi ba gani mutum ya ce malamai duk sun buga kan mutane wannan ya ce maka bari wannan ya ce ma banki wannan ya ce kore wannan ya ce ja ni yanzu duk na rikici ban san inda na nufa ba to mu mun san inda ka nufa jahannama ka nufa mun san inda ka nufa ka lizinci malaman sunna su gwada maka hanyar Allah su gwada maka hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallam hanyar da dodar zuwa aljanna ba shakka ba kokonto ba kura wa tawakkal ala la innaka ala al-haqqil mubin وتوكل على الله إنك على الحق المبين Allah ya ce wa annabi kana kan gaskiya bayyanana kai kana da kana kokonto ba a tabbatar ba sai an je lahira a gane Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa هو dinil
الذي أرسل رسوله رسوله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا wane ne manzon Allah rama محمد رسول الله
Allah ya ce shi ne wanda ya turo dan aikansa da kansa ya turo dan aikan bil huda da shari'a kai kana cewa baka san da shari'a take ba Allah kuma ya ce ga dan aikansa ya turo da mai da shari'a mai neman shari'a wajen wa zai je wurin Allah wa dinil haq da addini na gaskiya wane ne ke da addini na gaskiya je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da shari'a shi ya zo da addinin gaskiya ana gwada maka shari'a ana gwada ma addinin gaskiya ana ce ma ga annabi kana rutsa ido sannan kana magana baka sai da ka rufa ba Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Mm.
Allah ba ya shirin da mutane fasikai wato waɗanda suka fita daga yi wa Allah madaukin sarki bai Allah ka gafarta mana Amin.
daidai nan gaba za mu dakata za mu roƙi shugaba kamar yadda ya saba ya sa mana albarka a wannan majalisi kuma gobe in Allah ya da kansa zai zo ya jagorance mu domin kaddamar da tallafin marayu shugaba ya kaddamar da tallafin marayu a Adamawa sannan ya shirya buɗe baki shan ruwa da marayu ni na san wanda suka kalla a cikin ku da wuya ka kalla ka kai karshe baka fashe da kuka ba marayu yayan talakawa da yayansu suka mutu shugaba ya sa aka shirya wani irin buɗe baki zaka ɗauka a gidan gwamnatin tarayya ne ba ma gwamnatin jiha aka shirya ba aka zo da marayu bayan Allah wani tun da ubansa ya mutu bai sake ashewa yin ki da kaza ba sai wannan kara shugaba ya ci abinci tare da su tare da manya da aka gayyato ya gaggaisa da wayannan marayu domin ya sanya musu zuciya saboda rashin da suke da iyayensu shugaba Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara tausayin wayannan bayan Allah a cikin zuciyarka shi yasa shugaba ya bada umarni duk Najeriya gaba daya So nake akwai kwamitin marayu da shugaba ya sa aka kafa kowace jiha da kowace dokar gaban da ward wanda aikin nan da muke yi irin sa ake yi a Lagos irin sa ake yi a Maradi a Niger irin sa ake yi a Benue irin sa ake yi a Osun da Ogun shi ake yi a Sokoto da Zamfara duk inda wannan kungiya ake tafsiri wannan aikin haka ake yi da wanda muke gayyata shugaba fa litafaddal mashkuran ma'juran mukarraman wa mu'azzaman sannan ba kuma ta ba shugaba cikin ramadan ya shiga sa da tarbiyya an cika rawar rana na duniya